بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شاء كبوة جماد الثاني هجرة الدبودة الألفود أربعين دبير وانديدا تشد عشرين دشدا قوة شابيو ميلادياتنا الدبود جود عشرين دأكو za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani muna cikin babin buyu'a yace wal uhdatu ja'izatun uhuda shi ake cewa garanti ja'izatun mai halasta ne fil raqiqi a cikin bayi idan mutum ya siyar da bawa ya halatta a ba da garanti na kwana uku ga kowane irin ainihin aibi amma a nan in na fahimta sai in ce uda har ya fi garanti tunda shi garanti idan wani abu kariji ya faru ai ba ka da damar miyarwa ko yanzu misali an siyar ma da abu tv an baka garanti sai wani abu ya zo ya buge shi ya fashe kaga ba zai buka miyar ba tunda aibin ba a jikin shi bane to shi uda kuma duk abin da ya faru kawai ne shi shi zai dauki asara kaddar ko mutuwa yayi bawan ko wani mota ne ya buge shi ko me ya faru kawai shi ne min kulli shay'in kowane abu ne ya faru a cikin wa'annan kwanaki guda ukun me shi shi zai dauki asara yana cikin zamanin me shi sai an yi wannan kwana ukun sannan ya shiga zamanin ainihin mai siyarwa shine in shuri dat au kana jariyatan bil baladi in an sharɗanta wannan uda ɗin ko kuma ba sharɗanta ba amma al'adan ya gudana a garin da aka sai da bawon cewa in dai an sai da bawa ana ba da uda na kwana uku fa udatu salasi shi uda na kwana uku addamanu ɗaukan asara fi ha cikin wannan kwana ukun min alba'i daga mai siyarwa ne min kulli shay'in daga komai duk abin da ya faru da bawan mai shi shi zai ɗauki asara ba zai shiga ba malam mai siye ba sai an gama wannan kwanakin wa'udatu wa haka ne wa'udatu sanati haka nan akwai uda na shekara ana iya ba mutum uda na shekara wannan shine hakikanin garanti din kenan wanda za a ba shi na shekara amma shi abu ukun nan kadai min aljununi wal juzami wal barasi a wayannan cututtuka guda uku hauka da kuturta da ciwon baras kaga shi sizin na shekara shi yake bayyana shi wani za a ga mai hankali ne amma an san ya busa ya ji ya fara ihu yana kiran bunkunu yana kaza kaga shi kenan ya burkuce yawwa wani kuma zafi ne yake bayyana jikin ga yana mulmul mai kyau amma zafi yana yake ga ya fara tsiga ashe kuturu ne wani kuma zai ga damuna ne yake bayyana shi daga an yi damuna an yi damuna sai jikin ya fara tabare tabare ya nuna ashe yana da baras to saboda haka an shekara lafiya kaga ya nuna cewa ba shi da ɗaya daga cikin wayannan cututtukan yawwa wayannan cuta uku kowanne ya bayyana kana da damar mai da shi wala ba sa bi salami fil urudi babu laifi da yin sallami cikin kadarori duk abin da aka ce kadara kamar abin da ba farin kuɗi ba kadara kenan ba za ka iya ba da sallami shi sallami shine ka siyar da kai ɗan kasuwa ka siyar da abin da a yanzu baka da shi sai a yi ciniki a baka kuɗin ka sa lokaci ka je ka nemo abin ka kawo ba ruwanmu ko da yanzu abin babu shi a duniya yanzu misali mutum ne ya ce yana son masara na kakan baƙi a nawa za ka siyar mai ya halatta ku yi ciniki ka yanzu ko shuka ma ba a yi ba sai ku yi ciniki ya ɗauki kuɗin ya baka in ya baka sai ka samar lokacin lokacin ya yi sai ka ɗauko ka kamar ita dai shari'a tana lura da lokacin da ka sa ana samun abin ba wai yanzu ba yanzu da kuka kulla ko ba a samun abin in dai lokacin da ka sa ana samun abin ya halatta yanzu misali a ce yanzu ba gashi karshen shekara ba an daina buga siminti dan gote misali gaba ɗaya yanzu ana lissafi ne sai mutum ya ce yana son siminti dan gote tirela ɗari sai ka ce to mi ciniki zan kama a february sai da aka buga shi ya ce in february ya zo kam yanzu an fara aiki wannan tirela ɗarin zai iya fita amma a yanzu babu to za ku iya ciniki yanzu ka bashi kuɗin yawwa ana lura da lokacin da zaka kawo ne ba lokacin da aka kulla ba in dai lokacin abin yana samuwa to yanzu ya da ku kulla ya dauki kuɗi ya baka in ya baka kuɗi yanzu kaga wasu suna fassara wai sallami da sautu sautu daban sallami daban in dai a Hausa sautu da muka sani kawai ka ba mutum aike ne in ya je ya samu ya siyo ma in bai samu bai kama kuɗin ka ba shine sautu ba kuma sautu ba a sa riba a kai kawai mutum ya baka amana ka siya min abu kaza in ka samu ka siyo in baka samu baka kawo shi ko sallami ciniki ne kawai bambanci shi da ciniki shi siyar da kaya abin da kake da shi ne za ku yi ciniki ka siyar wa mutum shi kuma sallami abin da a yanzu babu ne za ku yi ciniki ya baka kuɗin kai kuma sai ka je ka nemo abin lokacin yayi ka kama sa shine sallami to babu laifi za a iya bada sallamin kadarori kowane iri wal raƙiƙi za a iya bada sallami na bayi wal hayawani za a iya bada sallami na dabbobi wal da'ami za a iya bada sallami na abinci wal idami za a iya bada sallami na kayan miya kai kenan komai za ka iya sallami in dai ba farin kuɗi ba amma sai dai yana da ƙa'ida na farko dai bisifatin ma'alumatin dole sai da sifa sananniya lokacin da zaka bayar sai ka faɗi irin sifan abin da zai kama in bayi din ne in ma dabbobin ne in abincin ne ko me sai ka faɗi irin sifan da kake so ba zai kawai ka ce Allah in ka samu masara masarar wace iri ta wani gari ta kaza dole sai an sifanta wa ajalin malumin sannan kuma sai an sa ajali sananne yaushe zaka kawo saurarin zuwa wata kaza ko kuma idan ainihin damuna ta faɗi ko idan kaka ta a faɗi dai lokacin da yake sananne ko lokacin da mahajjata suka dawo da sauransu. Aha, wani ajiyar rasar mali sannan za wato an rage wani sai an faɗi kuma yawa sananne gwargwadon abin da zai kama duk buhu mai kwano arba'in a kaza ko kuma dabba shekararru a kaza a faɗi dai yawan abin da in ma girma ne irin girman abin. wani ajalu rasal mali ana gaggauto da ainihin uwar dukiyan kaga yanzu anan sallami kamar yanzu a masu ainihin manoma sai ka ga wanda shari'a ta yadda din sai ka ga ana ganin kamar wannan haramun ne sai ai kuma wanda shari'a ba ta yadda ba yanzu misali ku yi ciniki da manomi nawa nawa zaka siyar min da ainihin gero ko dawa ko masara ko shinkafa ko me in kaka ta yi sai ya ce ma na siyar ma a dubu ashirin ashirin ba ruwanmu yanzu ko dubu ɗari ɗari ake siyarwa kuma da kaka ɗin ko dubu goma goma zai zama wannan duk ba magana ba ne kawai yanzu in ya yarda ka yarda ka ɗauki kuɗi ka bashi kawai in lokaci ya yi zai ɗauko wannan kayan ya kama ka kaga kun yi ciniki an faɗi kuɗin an faɗi sifan abin an faɗi yawan abin an faɗi yawan abin an faɗi lokaci shine dama ka'ida ba ruwanmu da cewa wai nawa nawa ka siya sai ka je yanzu ana kuji rashin imani abin da yanzu dubu hamsin ake siyarwa amma dubu ɗaya dubu hamsin ɗin yanzu ne yake zai kama kuma wani lokacin ya yi ko dubu ɗaya ɗaya ya zama dole ka karɓe shi a wannan cinikin da kuka yi sai ka ji an ce to yanzu ya za a'a yanzu kawai zan baka kuɗin in lokacin ya yadda ya kama wannan kuma shari'a ba ta yadda ba wai ka ba mutum kuɗi wai lokacin ya karya siyarwa kowa yadda ya kama na me yanzu wannan kuɗin rance ne ko kuɗin kasuwa ne kaga yana baina baina saboda haka dole yanzu in je kuna son ku yalittacce yanzu a yi cinikin ka ba shi kuɗin lokaci ya kama ka. A'a ba cutan ba tukuna yanzu wannan wanda aka yi ɗin. Ka bani dubu ɗari idan na girbi na cashe zan baka masara buhu biyar. kenan kowane masara dubu ishirin ishirin ba kawai ciniki ne ya yi ha to me siye da siyarwa ai ba a yi maganar da ba a yi sigan siyar amma me eh yanzu ka bani dubu ɗari ni kuma an jima zan baka masara buhu kaza lokaci kaza zan kama masara buhu kaza to ai shine cinikin ya siyar ma da masara buhu ɗari akan masara buhu biyar akan dubu ɗari dubu ashirin ashirin kenan sai dai ko cutar da kace ana yi wannan kuma wani abu ne daban wannan din a ka'ida na sallami ka karbi kuɗi manomi idan lokacin kaka ya ka cashe ka kawo mutum adadi in dai an faɗi yawan kuɗin an faɗi yawan abin an faɗi sifan abin an faɗi lokaci kuma lokacin ya dace da yadda aka ɗibi lokacin sallami shi kenan sallami yayi ciniki yayi aha ai ba bakin jari yanzu da yawa ana yi
bulama da zaka je ka samu ka bashi eh kowa ya zo ya karba wannan ya zo ya karba dubu ɗaya bulamin wakilin ka ne kenan eh haka ne an karba ranar da zaka auna guda zai yi da to ka ji ma kuma wannan bulamin saboda granto ne ai saboda kar a ji a cuce ka ne shi ne haka ne ma da cikin jarin ba ke da tun da To, ka- ba kula ma yana ba
kuma lauyoyi da sarakuna kuna da matsala wai ajjalu ra'sul mali sannan ah, sharadi na uku yu ajjalu ra'sul mali ana gaggauto da uwar dukiya ba zai yi ka ce wai yanzu mu yi ciniki in lokacin da ka kamun kayan ba kuɗin to shi ma kuka shi ne bari wani lokacin kayan ya ya sai da abin shi saboda haka ba a wannan alkawarin kawai in dai za a yi ka bashi farin kuɗin ai dama shari'a tana ɗaya kafa irin wa'annan abubuwan saboda taimako ne yanzu akwai manomin da in ba irin wannan kuɗin noman ma ba zai yi ba ko kwata-kwata noman ma ba zai yi ba kai kuma idan ka ba da kuɗi za ka samu sauƙi a wannan lokacin ba za ka je kai gumurzun neman kayan a kasuwa ba me yiwa yadda ka sayan za ka fi samun sauƙi ma fiye da yadda ake sayarwa da kaka kuma kaga zai ɗebo ya kama har inda kuka yi kaga kowa zai samu taimako saboda haka dole a gaggauto mara da uwar kuɗin an yi asaru ila misli yau mai ne au talafatin ko kuma za a iya jinkirta amma kar ya wuce kwana biyu ko kwana uku kaga ma karaba shi a yuka hukumu kenan wa in kana bi sharɗin wannan kan kwana biyu ko kwana uku ko da da sharaɗi ne babu laifi za a iya jinkirtawa sannan a kawo a bashi wa ajalu salami ahabbu ilaina ajali na ainihin sallami wanda ya fi soyuwa zuwa gare mu an ya kuna kamsata ashira yauman ya kasance ya kai kwana goma sha biyar saboda duk mutumin da ya karbi sallami shi ma fa so ake samu na abu a kuɗin ka ba shi kuɗi zai kama kaya ba fa kawai ka aike shi ne wani je siyo kayan ya kama ba a'a shi ma yi ɗan dabaru ne kayan nan a Kano ake samu me in na siya na kai Kano zan siyar ni ma in siyo wannan kayan in samu wani abu kaga an bashi lokaci mai dan tsayi a lokacin za a samu canjin kasuwa wanda shi ma zai samu riba aw ala an yuqbala bi baladin akhar ko kuma a bisa za a karbi abin a wani gari daban ba garin da aka kulla sallamin ba to wannan wa in kana masafatu yawmaini ko da ainihin tafiya zuwa garin bai wuce kwana biyu au sara su ko kwana uku bai halatta tunda gari ya bambanta kaga zai iya siya abin da yake mai sauki a nan ya je can garin ya siyar ya sayi wannan abin sallamin kuma ya baka a wancan garin kaga ko an samu kwanakin da basu wuce biyu ko uku ba wannan harkan za ta yi tunda gari ya bambanta wa man aslama ila salasati ayyamin wanda ya bada sallami zuwa kwana uku amma yaqbiduhu bi baladin aslama fihi zai karɓi abin kuma a garin da ya ba da sallamin kaga an saba wancan kwana goma sha biyar ɗin to faƙar a jazahu gairu wahidin min al'ulama ba ɗaya ba ba biyu ba daga malamai sun ainihin halasta shi sun ce ya halatta wa karyahu al'akaru wasu malamai sun karanta sun ce kai ya je kai kwana goma sha biyar ɗin tunda a garin za a karɓa wala ya juzu an ya kuna ra'asul malimin jinsi ma usulima fihi baya halatta ra'asul mal ɗin kuɗin da za ka bayar ya zama irin jinsin abin da ka ba da sallami ka san a kullum mu a yanzu muka ce ciniki za a ce ka ɗau kuɗi ka bayar a baka kaya ba shi kaɗai bane ciniki zai yiwu ka bada kaya a baka kaya zai yiwu ka ɗauki wani kaya ka bayar ko sai kai ma wanda ka ba ɗin ya baka kaya ko yanzu zai baka ko sallami ne in ka bashi wannan kayan sai a alkawari lokaci kaza ya kama irin kaya kaza to irin wannan na sallami bai halatta yi da irin jinsin shi ba yanzu misali ina son masara buhu goma da kaka yanzu kuma lokacin rani ne masara ana sai da ita dubu hamsin hamsin in ce yaya ga masara na buhu biyar da kaka kaman buhu goma ta ga irin jinsin abin da zan baka shi za ka kamun yanzu kwata-kwata bai halarta ba ko da tafaduli ko masalan bilisinin inda tafaduli ma idan biyar zan baka in karɓi goma kaga an samu riba ko a jinsi ɗaya idan kuma irin shi ne ma an samu jinkirin canjin abinci da abinci don da dama dole sai matsalan bimisinin kuma yadan biyadin saboda haka in irin jinsi ɗaya ne bai halatta ba fi jinsi au fi ma ya qurbu minhu ko kuma abin da yake kusanta min daga gare shi ko ba jinsin iri ɗaya bane amma ya kusanci juna kamar yanzu misali shadda ne zan baka farar shadda duk ainihin irin kwalitin su ɗaya in ka tayi sai ka kamun yalo ko ka kamu wanda dai ainihin ba jinsi ɗaya ba ne amma kuma sun kusanci juna yawwa kamar yadin ainihin lailon ne da yadin da yake shi ma mai zafi duk dai wanda jinsin nasu ya kusanci juna bai halatta a yi sallamin wannan da wannan ba sai idan kwata-kwata amfanin su ya bambanta illa an yi ƙuri da hushe'an sai dai wannan ɗin kake so mutum zai iya ranta wa mutum abu fi misili cikin irin shi sifatan wa miqdaran sifa da yawa duk daya yanzu misali kamar masara da muka yi magana lokacin rani ne mutum ya shiga kunci zai iya zuwa ya ce wani da Allah ranta mun buhun masara da kaka in ka maka kaga wannan ba sallami bane rance ne kuma wannan buhun adadin abin da ka bashi da kakan shi wannan adadin zai kama to kaga wannan rance ne shari'a ta yadda ba salami bane shi yasa yake sifatan wa miqdaran irin sifan da yawa amma yanzu misali ranta mun masara manan kama da kaka sai ka ce to ni ba masara ta yar taraba ce kuma ni yar biyu nake so kuma an san yar biyu din nan tafi yar taraba quality sai mu ce bai halatta ba saboda me saboda rance zai janyo amfani sai irin shi wajen sifa da wajen yawa wannan ulil mutasallifi sannan kuma nan ma sai mun duba mun ga amfanin fa na mai rancen ne ba na mai rantawa ba idan muka yi mai rantawan ya fi samun amfani abin sai mu ce nan ma bai halatta ba yanzu misali masarar taka in ta wuce bana to ba za ta ciwu ba saboda me saboda ta wajen shekara biyu yanzu ma ta fara ainihin bugawa sai mutum ya zo sai ka ce to zan baka ka bani sabuwar masara da kaka sai mu ce kaga zai taimaka maka wajen karɓan tsohuwa ya baka sabuwa shi ma bai halatta ba sai dai idan tamam kai naka din ba ka da wani matsala da shi in ka bashi shi ka taimakawa saboda a kullum ba a so dalilin rance ka samu wani amfani wala yajuzu dainun bidaini kun tsaya to alhamdulillah